amin fasali na gaba inda kaga alƙalanci sai an kai cin hanci to to ya kai cin hanci ai mai alƙali to kana bi dan mai adalci ah kamar yanzu mutum ya tara biliyoyi ga zaɓe yana son a zaɓe ya raba muku to in ya hau kuma sai a ce a yi mai wa'azi ya yi adalci ku adalci kun kai bayan ko an mai kuɗi ba sana'a ta bari ba yake bida to dole mai da kuɗi ne tunda ba sadaka ya ba ku ba sannan ya ci riba sannan ya tanadin zaɓe na gaba in ya hidda uku ɗin sannan ya abin da ya rage ya muku aiki da su don haka magana a ce ya adalci ba taso ba shi ba ya mai adalci ba tun harko kowa dai ya ga yadda ake jefa ƙuri'a ko tun wurin kamfen aka rabin kuɗi har ranar jefa ƙuri'a bayan an jefa ƙuri'a kuma in ka haƙi ƙuri'ani gaskiya kuma sai ka shirya da jami'an zaɓe in ba haka ba sai a mirɗi waya aka bugawa a ce biliyan guda ya sanarwa ɗai game da shari'a kotu shi kenan sai ka zo ka runce ido ka ce bai to in ba ta yiwa sai a ce inconclusive da duk ka ji inconclusive rashin gaskiya in ba 2019 ka taɓa jin inconclusive duk zaɓen da aka yi Najeriya to wannan an kai to da wannan turanci bakon turanci ne inconclusive an bugawa da aka yi a ba wanda aka so ba ta yiwa sai a ce to inconclusive ba karkare in ya so in an ka zo karkarewa nan sun shirya strategy yadda za su wanda suka so ya ci ai shi ne kawai to haka bayan an ƙari zaɓen an ƙari duk hitintunnun zaɓe sai na bayan zaɓe sai shari'o'i zo ka ga kuɗin da aka kashewa kuɗin da shari'a ka ci ba su kasa waɗanda an kashe wurin zaɓen kun san da haka nan a ba alƙalai a ba lauyoyi a ba waɗanda za su sadar da ku da alƙalai a ba bokaye haka dai zo ka ji abin da aka ba alƙalai yanzu biliyoyi aka ba alƙalai highest bidder shi shi adda wanga ya ba da biliyan guda wanda a bisa mulki ya ce tsakani da Allah mai magana nawa ya ba ku ce biliyan guda to ni zan ba da biliyan uku kaga sun tare da biliyan hudu wancan ba mai dan mai biliyan in ba hitina ya tasowa ba ba mai dan mai biliyan din za a yi kuma suna alƙalan mun karanto cikin iziya da zaran alƙali ya ci hanci me mai iziya ya ce in azala ya sauka to to hanci yanzu ai ba hanci ɗaya suka ci ba har da kai to Allah ya shirya da mu faslun fasali dai dangane da abin da ya shafi siffofin Allah ko wa minal imani bil yawmil akhir yana daga imani da ranar lahira ba yana cikin arkanul imani ba al imani bil yawmil akhir to yana daga imani da ranar lahira al imani imani bi kulli ma akhbar bihin nabiyyu da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari da shi mimma yakunu daga abin da zai kasancewa ba adal mutu bayan mutuwa annabi ya bada labarin bayan mutuwa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to imani da duk abin da annabi ya bada labari da shi to yana cikin imani da ranar lahira fayuminuna don haka muminai suna yin imani bi fitnatil qabri da fitina kabari fitina shine tambaya ta kabari wa bi azabil qabri kuma suna imani da azabar kabari wa na'imi da ni'imomin sa tambaya daban azaba daban ni'imomin kabari daban fa'ammal fitinatu to amma fitina kabari fa'innan nasa lalle mutane yumta hannuna za a jarrabe su fi ƙuburihim cikin ƙaburburansu fayu ƙalilin rajin sai a ce ma mutum man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka waɗannan tambayoyi ba su da na hudu su ne tambayoyin da za a wa mutum cikin kabari ba a tambaya wa ma ƙiblatuka wa ma mazhabuka wa man imamuka wannan tambadata to ɗan an kato waɗannan tambayoyin da matambaya za su wa mutum cikin ƙabari su ne fitinar ƙabari su ne fitinar Allah ka ba mu iko mu ba da amsa fayu sabbitu Allahun lazina amanu Allah yana tabbatar da wa'in yi imani bil ƙaunar sabiti da zance tabbatacce fil hayatin duniya nan rayuwar duniya wa fil da kuma lahira me ma'ana zance tabbatacce nan duniya in sun ka tahi jayayya da kafirai Allah zai ba su hujja su hujjace su sannan gobe kiyama cikin kabari ɗan an ka tambaye su kuma Allah zai ba su iko su ba da amsar tambayar shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah kaga tambayar kabari gaskiya ce fa ya ƙulul muminu mumini zai ce in an ka ce man rabbuka sai ya ce rabbi Allah Allah shi ne Ubangiji na wa ma dinuka sai ya ce wal islamu dini musulunci shi ne addini na in ɗan tijjaniya ne ya ce tijjaniya ta addini ne in ba ƙadire ne ya ce ƙadiriya addini ne wa man nabiyuka waye annabinka sai ya ce muhammadun nabi annabi muhammadu shine annabi na sallallahu to in ya bada wannan amsar shikenan sai a ce madalla mu'mini kwamta yanzu kwanci irin wanda ango ke yi ranar da aka kawo mai amarya sai a buɗa mishi kabarin sa sai a yi mai wayarin wasu esan aljanna wasu ni'imomin aljanna duk suna kawo mai wa amal murtabu amma mai shakku ga imani munafiki kenan faya kulu sai ya ce ‘yan an ka ce marrabuka sai ya ce ha ha la'adari ban sani ba sami ito nasa ya kulu na shari ni dai na ji mutane na haɗa wani alfa kultu ni ma na faɗe shi munafiki kenan fayo da rabu sai a doke shi bin mirzabatin da guduma min hadidin ta ƙarfi a sa guduma ta ƙarfi a dake shi faya sihu shi ƙyallowa sai hatan ƙyallowa ya smu a kulle shayin duk halittar Allah na jinta illal insani in bancin dan adam shi ɗaya bai jin kyallo wannan walau sami ali insan da dan adam ya ji kyallo da zai yi lasu ika da an somar da shi da ya suma thumma ba'da hadhihi alfitna sannan bayan wannan fitinar fitinar kabari shine tambayar kabari bayan wannan tambayar to imma na'imun ko dai a yi mai joyinin da ni'imomi wa imma azabun ko kuma azaba in ya ci jarabawa ya bada amsa da shi kenan sai a yi mai ni'imomin kabari in kuma ya faɗi to sai azaba ila an taqumal qiyamatul kubra haka zai zauna cikin halin kabari ko cikin azaba ta kabari ko cikin ni'ima ta kabari har zuwa ga alqiyama babba ta tashi ashe akwai alqiyama karama wacce ce alqiyama karama eh zama cikin kabari eh shine alqiyama karama alqiyama babba wacce wadda za a ga fatu adul arwahu to in alkiyama babba ta tsaye sai a mayar da rayuka ilal ajsad zuwa ga gangunan jiki sai a tayawa kowa hisabi wata qumul qiyama alkiyama tana tsayuwa allati akhbara Allah biha wanda Allah ya bada labari game da ita fi kitabihi cikin littafi ne aya nawa Allah ya magana alkiyama wa ala lisani rasulihi kuma bayanin ta yazo akan harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallama wa ajma alaihi almuslimin kun musulmi sun kai ijma'i akan ta alkiyama gaskiya ce faya ƙumun nasu mutane suna tsayuwa min ƙuburihim daga ƙaburburan su lirabbil alamina ga ubangijin talakai yau mai ƙumun nasu lirabbil alamina hufatan za su tashi ba takalma uratan ba sutura gurlan ba kaciya innakum mahshuru na yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan kama khalaqana kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin haka annabi ya ce ba shi ne kama dan tijaniyan nan ba ya ce yau tijani zai sa mutane cikin aljihu ni ce na ga aljihu kowa zai tashi zandar wata da nu kuma sun yadda wali zai sa su aljihu yanzu ko dan goro an kasa dubu saba'in kana iya tashi da rigan nan balle katta a sa kato dubu saba'in ko a ce ka tayi da ka tayi da su ka tayi da su ina sannan Allah za a su mogal wata da numin shamsu rana wannan rana za ta yi kusa za a jawo ta tsakaninta da kawunan mutane kamar mil guda ji yanzu mil miliyan nawa a tsakaninmu da ita amma ga bazara jiyar take kake jin tana kuɗa kanka to za a jawo ta gobe kiyama tsakaninta da mu mil guda ranan nan za ka ga gumi mutane suna haɗa gumi wayul jimuhumul araku gumi zai yi musu linzami wani gumi ya zuba ya nuta zira'i saba'in cikin ƙasa gumi ne zuha wani zuhan ya taso ya kawo mai ga idanun sawu wani ya kawo ga kwabri wani ya kawo ga goya wani ya kawo mai kunkuru wani ya kawo ga gaba wani gumi zai mai linzami zai kawo nan gaba kinai fatun sabul mawazin sannan sai a kafe ma'aunaye sikelaye sikeli ma'auni na awon lada da zunubi fatuzan biha amalul ibad sai a auna ayyukan bayi da su ma'aunayan Allah ya ce fa man thaqalan mawazin duk wanda ma'aunayan sa na lada ta yi nauyi ta rinjaye na zunubi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu samun babban rabo Allah ka ba mu wa man khaffat mawazin wanda ma'aunayan sa na lada sun kai sauki na zunubi sune ya nauyi fa wallahi akal ladina khasiru anfusahum wadannan sune hasarar rayukansu kaga hasarar rayuwa ta himmu ne bisa ga hasarar dukiya duk abin da ka rasa dukiya in akwai rayuwa akwai very possibility ka sake samu amma an kai hasarar rayuwa to shikenan har dukiyar ta tafi to waɗannan su ne waɗanda sun kai hasarar rayukansu fi jahannama khaliduna masu dawwama ne cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu to bayan an azab ma'aunaye watun sharud dawawinu sai a buɗe littattafai diwani littafi to sai a buɗe littattafai meye dawawin wahiya sahaiful a'mali su ne takardun nan da an ka rubuta ayyukanmu takardun ne na rubuta ayyuka fa'akhizin kitabahu daga cikin mutane akwai mai karɓar littafinsa biya minihi da hannunsa na dama fa'amma man uce kitabu biya minihi fasaufa ya hasu hisaban yasira wani wuri sai ya ce fa ya kula hawa umu ƙwara'u kitabiya in ni zananta an ni mulaƙin hisabiya fa fi ishatin radiya fi jannatin aliya Allah ka sa mu ne wa akhidhin kitabahu akwai mai amsar littafi ne bishimali da hannunsa na hagu wasu kuma yan anka ba sai su hannu hagu su amso fasikan musulmi kenan aw min wara'i zahari wani kuma bayan baya ne sai a sa hannu ne nan ya fito da baya can da baya za a bashi kafin rai kenan banna ta gamu Allah ya tsare mu wa amma mun uce kitabu wara'a zahari fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahliha masrura fi ahlihi masrur kama qala subhanahu wata'ala kamar yadda Allah tsarki da dauka sun tabbatar mai cewa kullu insanin kowane dan adam kowane mutum alzamnahu ta'irahu mun lizimta mishi littafi ne fi unuqihi ga wayanai da'ir shine littafi kowane mutum mun lizimta mai littafi ne ga wayanai wa nukhriju lahu za mu fiddo mai yawmal qiyamati ranar qiyama kitaban wani littafi yalqahu wanda zai hadu da shi manshura yana budadde sai a bude littafin sai a ce mishi ikira kitabaka karanta littafin ka kafa bi nafsika yau ka ishi kanka al yawma yau alayka hasiba ka isa mai hisabi akan kanka kaga hisabin prosecution din lahira ba irin na duniya na duniya police prosecutor zai tashi ya ce ana zargin ka da kaza ka yadda ko baka yadda ba to lahira ba mai ce a'a kai za ka prosecuting kai za ka ba kanka shaida kai za ka yanke mu kanka hukunci mu iyakan mai yan kallo wayo hasibullahu alkhalaiqa Allah zai wa bayi hisabi zai wa halittu hisabi waya khalu bi abdihi almu'min to yan an ka zo hisabi ko to Allah zai keɓanta da bawansa mu'mini yace wasu za a yi musu hisaban yasira ko to daga cikin hisabi mai sauki Allah zai keɓanta ga bawansa mumini sai ya sa shamaki sauran mutanen filin alƙiyama duk ba su ji daga Allah sai bawansa fayyuk ruhu bi zunubi Allah ya tabbatar mai zunubi lokaci kaza baka yi zina ba nayi baka san na hana zina ba na sani Allah to don misa kai sai ya noci kai lokaci kaza ka yi giba baka san na hana ba haka dai Allah ya tabbatar mai zunubansa kama wa sifa zalika mai yadda an ka siffanta wannan filkita cikin Qur'ani wa sunna da sunna to shi ke bayan ya ƙare sai bayan an ƙare sai Allah ce to kamar yadda na tuha ma asiri duniya haka yau mana tuha ma asiri a tai da shi aljanna ba wanda ya sa abin da an kai da shi wa ammal kufaru amma kafin rai fala yuhasabuna su ba za a yi musu hisabi muhasabatan muhasabata irin hisabin man tuzanu hasanatu wanda za a auna kyawawan ayyuka ne sai ya atu da mai rigon ayyuka ne da wanda za a hisabi wanda ga lada ga zunubi to shi za a yi hisabi a ga warin jaya a san inda za a kai shi to shi bai da lada kafiri suna wani gari babu lada fa inna la hasanatin lahum ba su da lada zunubi ɗaya ne kaga ba sai an tsaya aunawa ba walakin tu'addu amalun sai dai za a kidan ya musu ayyukan su kun yi shirka kun yi kaza kun yi kaza fatuhu sa a tsare musu ita fayuqafuna alaiha a tsayar da su akanta wa yuqarraruna biha a tabbatar da su akanta shi ɗaya za a yi musu amma ba hisabi na awan ayyuka ba tunda ba su da lada zunubi ɗaya ne amma kuma za a ba su rayu tafiya yare sai an faɗa ma kowa laihi ne kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi ko baka yace na yi to shi to akai shi wuta to Allah ya tsare mu to mu tsaya nan ko to to Allah ya sa mu albarka yanzu abubuwan da za su haruwa ne lahira zai yi ta kawowa subhanallahi to Allah ya sa mu albarka ga abin da mu karanta ba mu ilimi mai yawa mai albarka sa mu cika da imani gyara mana halayenmu One. Ni sunanka. Amma da hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.